فلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد حمدا كثيرا لربي دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد وأحمد الله منه العون والرشد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين واله الاخرين اله يعلم اسرارنا ويعلم نياتنا خلق كل شيء وهو فوق كل شيء لا كشيء في شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تبارك الله في علياء عزته وجل معنى فليس الوهم يهويه فجوده واسع لا شيء يشبهه ولا شريك له لا شك لي فيه لا كون يحصره لا عون ينصره لا شيء يظهره لا كشف يبديه حارت جميع الورى في كنه قدرته وليس تدرك معنى من معانيه سبحانه وتعالى في جلالته وعز لطفا تعالى في تعاليه واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيره الله من بين الخلق اجمعين والله ما خلق الاله ولا برى بين الورى بشرا يرى كمحمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما ودون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد قد لامني فيه الجهول ولو درى معنى الهيام به لكان مساعدي فأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد يا رب صل على النبي محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي فلقد علمتك منعما متفضلا فلذا دعوتك فاستجب لي سيدي الله زاد محمدا تفضيلا وهباه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء صدق آمين صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يراه واعلموا أن الله سبحانه قد هدانا إلى صراط مستقيم واختار واختارنا معشر النيجريون وفضلنا على كثير من الدول الكبرى وجعلنا مسلمين ومستسلمين لله رب العالمين والإسلام هو المنهج القويم والصراط المستقيم وفيه الخير العميم والحكم السليم والأمر العظيم وبالإسلام الغنية وبالإسلام الغنية والكفاية وبه السعادة والهداية منه الأمن والسلام وإليه الحب والوئام فاحمدوا الله تعالى أيها المسلمون على هذه النعمة واسألوه المزيد من فضله والثبات برحمته يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله فالإسلام دين الوسطية لا إفراط فيه ولا تفريط قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وهو دين العدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان ودين عقيدة وعمل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودين من أقبل عليه أعزه الله بقدر ما تمسك وأخذ ومن أعرض عنه أذله الله بقدر ما ترك وجهد قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ودين دعوة وعلم وهدى قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فيجب على كل واحد أن يكون له جهد ودور وبذل في نشر هذا الدين فصاحب المال بماله وصاحب العلم بعلمه وصاحب الملك بملكه وصاحب القوة بقوته وصاحب الوجاهة بوجاهته وكل بقدر ما أهله الله تعالى ويسر له وإنما يبلغ الإنسان طاقته ما كل ماشية بالرحل شملال وهو دين كتب له الخلود والبقاء هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون وهو دين محفوظ بحفظ الله له من أن تتطرق إليه أيدي العابثين بزيادة أو نقصان وبتحريف أو تغيير إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهو دين وهو دين شرعه الله عز وجل وبعث به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وليس هذا الدين نتيجة أفرزتها عقول البشر ولا تجاربها وليس فقرة وليس فقرة ثقافية ولا طفرة فكرية أملاها التقاء العقول والثقافات بل هو دين رب العزة والجبروت أوهاه إلى خير أنبيائه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى دين مصدره الوحيان الكتاب والسنة دين قد كمل فلا نفتقر بعده إلى رأي من الآراء ولا نفتقر إلى اختراع مخترع ولا هوى ولا مبتدع ولا تصويت ولا مقنن مشرع قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذا هو حقيقة دين الإسلام لمن يجهله يأبى الإسلام من أن يتلاعب بشعاراته وأن يعبث بها فهو محض اتباع يخالف ابتداع واقتراع تنزيل رب العالمين ووحيه وهو القديم وسيد الأديان هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الأديان هو دين آدم والملائكة قبله هو دين نوح صاحب الطوفان فأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني بل مسلمون ومؤمنون لربهم حنفاء في السراء والإعلان أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته وفضله واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الخلق أجمعين أدى الرسالة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته الكرام اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي العمل متابعته وفي النوم رؤيته وفي الجنة مرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ثم أما بعد أيها المسلمون فالإسلام أسس وقواعد يسير على هديه أهل الإسلام ومع ذلك هناك سؤال يطرح نفسه والسؤال لماذا لماذا الدول الإسلامية هي أكثر الدول بلاء وفتنا وخصومات ونزاعات وحروبا وقتالا لماذا هذا ولا شك أن وراء ذلك أسبابا كثيرة ترجع إلى تزكية النفس وإلى قلة العلم والجهل ووجود حكومات التي تشرع قوانين وأنظمة وضعية المخالفة للوحيين وتفرضها على الشعب وتجبرهم على العمل بها واعتبار كل من يخالفها او لا ينقاد لها متشددا او متطرفا او اصوليا او ارهابيا يستحق عقوبات قانونيه شديده مع انهم يعتبرون دولهم دولا ديمقراطيه علمانيه فهم دائما يقرؤون ويرددون قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا النيجر مما ابتلي به بعض البلدان من كثير من الشرور فاحمدوا الله أيها المسلمون على نعمة الإسلام وحذروا أشد الحذر سلمكم الله من أن تفتحوا على أنفسكم أبواب الشرور التي فتحت على غيركم من الدول كما ترون ذلك هذا الأمن والاستقرار والسلامة التي تحتفي بها دولة النيجر وتعتز بها دائما تكاد أن تفلت وما ذلك إلا لمخالفة أصول الشر نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم مردا جميلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر من كان في نصره صلاحا للإسلام والمسلمين واخذل من كان في خذلانه صلاحا للإسلام والمسلمين اللهم ارفع راية الإسلام الإسلام في النيجر اللهم ارفع راية الإسلام في النيجر وارفعها في سائر بلاد الدنيا يا رب العالمين وارفعها في سائر بلدان الدنيا يا رب العالمين آمين.
اللهم اجعلنا مسلمين مستسلمين لك منقادين مطيعين لك مخبتين يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك الأمي اللهم صل عليه عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani a kan shi bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yabo a gare shi da jinjina da taɗi da kuma salati ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam hudu ba ta yi bayani a kan cewa mu ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah mu kula da al'amarin Allah kulawa irin ta wanda yake sane da cewa Allah yana nan yana kallon shi mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu zuwa ga tafarki miƙaƙƙe Allah ya mamu ni'ima ya mamu gyaɗar dogo ya aza mu bisa tafarki lahiyayye ingantacce shine tafarkin addinin musulunci Allah ya zaɓi wato jama'a ta wannan yanki na Nijar zaɓe wanda bai ma wasu ƙasashe da dama daga cikin ƙasashen duniya irin shi ba shine zaɓensu da Allah ya yi ya sanya kashi tasa'in da tara da ɗigo kusan tamanin da wani abu dukkaninsu musulmi ne ko da mutane ba su san a faɗi haka dai abin yake Nijar musulmi muke wannan ni'imai ta musulunci ita ce sirrin zaman lahiyar ƙasar Nijar. Wannan ni'imai ta musulunci ita ce ta sa kaga tsawon lokaci tsawon shekaru fitintunu da bala'o'i da matsaloli da yaƙe-yaƙe da ta'addanci da rigingimu sun mamaye duniya da ƙasashe na duniya a ko'ina. Amma Nijar Allah ta'ala ya sanya ta sai ka ce ita ce baladan aminan mutuma'innan. Ba don komi ba sai saboda ni'ima ta musulunci. don haka mu gode ma Allah akan wannan ni'imai da Allah ya ɗora mu akan ta shine ni'ima ta addinin musulunci tsayayyen addini fiyayyen addini zababben addini miƙaƙƙen addini mu yi ma Allah godiya da ya sanya mu mu 'yan Nijar muka zamo musulmi ne ba arna ba maguzawa kafirai mu yi ma Allah godiya da ya sanya mu muka zamo masu miƙa wuya ga ubangijin halittu wannan addinin na musulunci shine miƙaƙƙen tafarki wanda duk wanda ya rabu da shi ya hau tafarkin bata sai ya ji kanci cikin wata kadai ya gano haka sai in ya ji kanci tsundum cikin wutar jahannama lokacin zai tabbatar da cewa ashe sake yayi wannan addinin namu na musulunci shine hanyar Allah miƙaƙiya wadda muke roƙo muna cewa ihdinas siratal mustaqim da Allah ya ɗora ka akan addinin musulunci kuma ya arzuta ka da riko da bibiya sau da kafa riko irin na sai dai a kace tsohuwa akan daudawarta kai barkanka ka cimma siratul mustaqim cikin shi ne ke da kai alkhairi alkhairi kuma haɗaɗɗe wanda ba alherin musulunci ba wai ya tsaya bane bisa kan musulmi alherin musulunci wallahi tallahi hatta kafiri albarkacin kaza ka dangare yana shan ruwan kasko don haka cikin musulunci ne ke da kwai hukunci miƙaƙƙe wanda ba a cin gyaran shi ya zauna zam babu buƙatar gyara babu buƙatar nune babu buƙatar shawara domin saboda tsari ne na gwani na gwanaye Allah wanda ba a cin shi gyara cikin tsari shi abinda ya aza haka yake ko ka gane ko ka Allah sa ka gane oho can matsalar ka ce amma tsarin Allah ne wanda abin da ya tsara je ka yi ta tunani in kai tunani kai bincike baka gano ba ko ma isa ban resharshi resharshi ɗinka bai tabbata ba bai inganta ba amma hukunci ne wanda shi babu gyara abin da ake so kawai ka duba da hankalin da Allah ya ma ka gane ka bi in baka gane ba je ka yi tunani ka yi bincike har abada in dai kwakwalwar ka shararra kwakwalwa ce hankalin ka tatacce ne ba za ka cimma wani wanda yake sama gare shi ba musulunci shine addinin da ya ishe mu ba mu buƙatar ɗori ko ƙari ko haɗin gwiwa da wani dan ya karfafa mu ko dan ya taimaka mu musulunci bai da buƙatar haka isasshen addini ne wanda yake zamna da gindin kansu wanda ya riko da shi bai da buƙatar sai ya kaskwano hasken wani sai dai wasu fatattu su zo su yi kamun ƙawa da musulunci su kaskwano haske amma musulunci ƙarya ne cike yake da tsare-tsaren da bai da buƙatar sai wani ya kwatanta ma musulunci yanda za yi musulunci cikin shi ne ke da kwayar rayuwa ta dace dace na dindindin tun daga duniya har lahira cikin musulunci ne kadai ake samun abin da ake kira da suna a sa'ada jin daɗin rayuwa luwazir wanda 'yan boko ke faɗi babu inda za ka samo shi sai cikin addinin musulunci masu neman shi sun yi ta bankaura sun gane cewa cikin bankaura suke ba su cin mashi ba ana wannan ni'imai ta aminci da zaman lahiya wato wanda cikin musulunci ke da kwai haɗin kai da dunkulewa da tahiya ba tsangwama ba wato cilasta wani ya baro addinin shi ya bi wannan duka a musulunci ne don saboda ni'imar musulunci ne kana ganin munan a cikin nijar mun sani muna da makwabta kiristoci kafirai akwai wani wanda ya san makwabcin shi kafiri ne amma tun da uwace ta haihe shi bai taba ganin yaƙi ba ko haɗa tsakanin ko da ɗiyanka ne da ɗiyan wancan arnan ya faru ba komai ya karantar da wannan ba ni'ima ta musulunci da kuma aminci da zaman lahiya irin wanda musulunci ya tsara ya gindaya shi ya kawo haka a cikin nijar saboda haka mu tsare mu kula mu riƙe mu san da girman wannan addinin da muke a kan shi sani cewa wannan babban ni'ima ce wadda ya kamata har kullum mu yi ta addu'a Allah ya ƙara mu yi ta addu'a Allah ya ƙara Allah ya ƙara Allah ya lillumka domin ni'imar musulunci wato mutum bai gane girman ni'ima sai ta kuce mashi mutum bai gane kai ka tahi kai kai yawo cikin wasu kasashe na duniya ka ga yanda ake cikin takura ba iya bautar Allah mutum yana so musulmi ne ya fi kama imani watakila amma sallah ma in za yana cikin dar dar dar dar baya cikin natsuwa lokacin zaka gane cewa muna cikin ni'ima mai girma wata babu wata ni'ima da take daidai da wannan ni'imai ta musulunci musulunci addini ne na tsaka-tsakiya shi kullum baya wuce iyaka kuma baya ja da baya bai yarda ba ka wuce iyaka an ce ka yi sallah raka'a biyar sai ka raka'a hudu sai ka ce biyar zakai ka wuce iyaka ba a yarda ba an ce ka yi hudu kuma ka ce uku zakai ba wuce iyaka cikin shi kuma ba ja da baya shi yasa Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan wannan al'ummai da kanta haka Allah ya kira ta musulunci addini ne na adalci da kyautatawa yana yin adalci ba wai adalci na kula da haƙƙin mace ba ko ɗan yawo hatta kaza da ƙwari musulunci ya san da haƙoƙinsu kuma ya shata dokoki akan kula da su yau da addini ne na adalci yasa Allah da kan ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan lalle Allah yana umarni da adalci da kuma kyautatawa musulunci addini ne na aƙida da aiki shi sa Allah ya ce wa ma umiru illa li ya'budullah aqida ce tabbatacciya cikin zuciya wanda in dai ba kwalkwale zuciyar musulmi za kai ba ba ka iya raba shi da ita kai ta kai kida ka raya kai sama kai kasa ka birkice ka wullace ka lalace oho baka isa ba ka cire musulunci sai in zuciyar mutum za ka tsaga ka cire yana addini ne na aqida kuma da aiki gashi tabbace a zuciya sannan kuma ana aiwatarwa a aikace addinin musulunci addini ne na da'awa wanda ake kira don haka ƙarƙashin ilimi kuma duk kowane musulmi haƙƙi ne a kan shi na ya zamo mai kira zuwa ga addinin da ta abin da Allah ya sauƙaƙe mai mai kuɗi ya yi kira zuwa ga addinin shi da kuɗin shi mai ilimi ya yi kira zuwa ga addinin shi da ilimin shi mai mulki ya yi kira zuwa ga addinin shi da mulkin shi mai ƙarhi ya yi kira zuwa ga addinin shi da ƙarhin shi kowanne mutum gwalgwadon abin da Allah ya sauƙaƙe mai amma addinin musulunci kamar yadda Allah ta'ala ya umarci annabin shi a suratu Yusuf ya ce kul ka faɗa ma duniya ka ce hadhihi sabili wannan tafarki na ne addu'u ila Allah wanda nake kira zuwa ga Allah ala basiratin karkashin ilimi ana wa manitta ba'ani wannan aiki na ne ni da duk wanda ya bi ni ashe duk inda musulmi yake mabiyin annabi ne to kuma dole ne ya zama shi ma mai kira zuwa ga addinin Allah da gwalgwadon abin da Allah ya sauƙaƙe mu ba wai addini ba ya tsaya kawai malamai ne ke da'awa zuwa ga addini malamai za su yi da'awa da ilimi da hikimomi wanda Allah ya ya sauƙaƙe masu wani kuma Allah ya sauƙaƙe mai kuɗi sai ya kira zuwa da kuɗin shi akwai da'awar da akwai wa'anda wato za ka samo ganima idan ka hita da'awa da dukiya ganima da bayi za ka dawo da su irin wadda in malami ya fita da Qur'an da littafai bai dawowa da su saboda haka kenan dole ne da abin da Allah ya sauƙaƙe ma ne za ka yi da'awa ala basiratin ana wa man ittaba'ani kenan aikin ba wai guda bane ko na wani ko na wani Allah ce ma annabin shi wannan aiki na ne ni annabi da ni da duk wanda ya bi ni ce matuƙar kai ka yarda kai mabiyin annabi ne to ka sa a zuciyanka cewa dole ne ka ɗora wayar da kawunan mutane akan wannan addini dole ne ka yi ƙoƙari ka ga ka dawa ka kama da duk abin da Allah ya sauƙaƙe ma wajen ɗaga tutar addinin musulunci addinin musulunci addini ne wanda duk ya gabato gare shi ya yi riƙo da shi gwalgwadon yadda ya riƙe shi gwalgwadon yadda Allah zai ba shi izza da iko da bunƙasa da buwaya a cikin rayuwarsa ta duniya gwalgwadon yadda ya ɗanyi nisa da shi gwalgwadon yadda yake musan dokokin shi gwalgwadon yadda Allah zai wulaƙanta shi gwalgwadon yadda zai samu matsala da cikas cikin al'amuran shi baki ɗaya Allah da kanshi ya faɗi haka ya ce famani taba a hudaya duk wanda ya bi shirya ta fala ya billu wala ya shifa ba zai ɓata ba a nan duniya ba zai taɓe ba a lahira wa man araba an zikiri wanda kau ya kau da kai game da ambatona to fa inna lahu ma'ishatan tanka zai cimma rayuwa mai kunci ta wahala sannan kuma ranar alkiyama mu tado shi makaho ɗiɗɗiɗɗip don haka kenan wannan addinin namu mai girma addini ne wanda Allah da kanshi ya riga ya rubuta ya zartar ya hukunta ya tabbatar da cewa addini ne dindindin har zuwa tashin kiyama kenan aka samu wani yana son yayi kokowa da shi kamar shiriri ta ne rashin adabatan kai ya kawo shi amma in ba don haka ba wannan addini ne wanda Allah da kanshi ya rubuta mai tabbatuwa da wanzuwa Allah da kanshi ya ce huwal lazi arsala rasulahu shine wanda ya turo annabin shi bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya ba dan a yi shi garin makka ba ƙari li yuzhirahu ala dini kulli domin Allah ya fifita shi akan kowane addini ba shawara ake nema ba ko yarda wani walau karihal mushrikun ko da mushrikai ba su yarda ba Allah ya ce sai yayi haka walau karihal kafirun ko da kafirai ba su yarda ba Allah ya ce sai yayi haka yayi niyya ne sai ya daga addinin shi ya hihita shi a kan kowane irin addini don haka kenan kankan ba ne da batan kai da batan basira wani ce zai kokowa da dokokin Allah ko zai ja in ja da dokokin Allah ta'ala bayan Allah ya ce inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun dan haka wannan addinin namu addinin musulunci addini ne wanda wai ba wasu mutane ba ne suka yi zaune suka yi shawara suka tsara ba kwakwalwar wani bace da ta wani ta haɗu sai aka samu rezulta na wannan addinin ba haka bane tsari ne na musamman tun daga sammai wato saman sammai guda bakwai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara kayan shi sannan ya turo sako na musamman da babban annabin shi zaɓaɓɓe domin ya isar da wannan sakon kenan don haka addinin musulunci ya fi ƙarfin kwakwalwar ɗan adam ta tsaya ta yi tunani wai ta gano kuskure ko ta iya modifiyan wani abu cikin shi addinin musulunci ya fi gaban haka tsari ne daga sammai guda bakwai saman su ubangiji subhanahu wata'ala ya turo sakon shi zuwa ga annabin da baya furci akan son zuciya sai abin da aka yi mai wahayi don haka kenan wato wannan addini ba wai wasu wayayi ba ne suka yi amfani da waye wasu suka zo suka tsara ba da barbarun malamai ba ne suke da barbaru kawai sai su tsara sai su ce haka za a yi ba wata shawarar mashawarta ba ce ko hikimar masu hikima ko wayan masu wayo ko dubaran masu dubara tsari ne na Allah tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala don haka wannan addinin ya zama na wato baya da mabubbuga inda dokokin shi suke zuwa sai daga wahayoyi guda biyu wahayin alkur'ani da wahayin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan ne kai tsaye yake ɗauko dokokin shi yake tafiya don haka wannan tsari a ƙarƙashin shi ne duk wani wanda ya karɓa sunan musulmi ƙarƙashin wannan hasken na ƙur'ani da na hadisi yake bibiyar addinin musulunci ba son kai ba ne balle ba ra'ayi ba ne ba tsari ba ne ba ƙuri'a aka yi ba aka gano ya kamata a ɗora salloli guda biyar balle wani ya zo ya ce ya kamata a sake ƙuri'a a gani watakila a samu majority ba su yarda ba a daina don haka ba wannan ba ne tsari ne na Allah haka abin yake biya kawai ake ba a san kankan ba don haka kaga tun daga lokacin da Allah ya turo wannan gwarzon wannan annabin mai girma har zuwa yau addinin nan yana nan daren da kamar yadda yake ba canji ba ragi ba ƙari Allah ya kawo zakuna na malamai masu tanya duk wani wanda ke son sai ya ƙara wani abu cikin shi masu lamusha duk wani wanda yake son ya yi wasa da addini na asali Allah da kanshi ya yi ne ya tsare addinin shi saboda haka musulunci ya fi gaban wasa ya fi gaban wani ya ɗauka cewa wai ya iya ba da shawara ko ra'ayi a zartar tare da ta Allah afa hukumar jahiliyyati ya bugun wa man ahsanu min Allahi hukuman liqaumin yuqinun dan haka wannan addinin musulunci tsantsan biyani ya mu bayan Allah mu sani cewa musuluncin nan yana tafiya ƙarƙashin wasu ƙa'idoji da dokoki yana gudana dukkanin musulmi suna haskaka da wannan hasken na dokokin amma akwai tambaya wadda ya kamata mu yi ma kawunan mu ita har kullum shi ne cewa me yasa wai garuruwa ƙasashe wanda suke musulmai ne su ne suka fi yawan samun jarrabawa ta fituntunu da rigingimu da yaƙe-yaƙe da karamniya me yasa haka ƙasashen da suke musulmi sun fi sauran ƙasashe haɗuwa da tsatsaniya da jayayya da rikici da yakace-yakace da tashin bama-bamai da yawan 'yan ta'adda menene ya kawo haka to lalle ƙalƙashin haka akwai dalilai masu yawa wanda su ne suka yi dalilin kawo wa'annan ababen amma da dama daga cikin wa'annan dalilan ana iya tare su gaba ɗaya akan cewa akwai tsarkake kai wani lokaci wato mu musulmi sai mu dora tsarkake kawunan muna ganin kamar mai yi kowa Allah ya hana wannan amma sai musulmi suna yi suna tsarkake kawunan su suna ganin cewa su da kan kansu sun isa su gudanar da al'amuransu ko Allah bai kama ba wani lokaci musulmi suna irin wannan kankan bai a cikin kasashensu sai su ɗora ganin su da kansu sun isa su tsara al'amuransu su gudanar da rayuwarsu da tsarinsu ko da Allah bai kama ba ko Allah bai yarda ba suna ganin suna iya zartar da wasu ababe a wagga ba ƙaramin giɓi ba ne kaji inda birgi ya fara ulgucewa daga nan daga ciki wa'annan manya-manyan matsalolin da suka yi dalilin kawo bala'o'i da hayaniya da ƙaraniya da tashe-tashen hankula akwai jahilci da karancin ilimi wanda wasu ba su yarda ba cewa akwai shi cikin nijar amma yana nan katutu ya yi buhuhuwa ne tari-tari akwai jahilci wato katon jahilci da ke cike da wannan ƙasa tamu ta nijar da kuma rashin sanin ma menene ma ake ce ma ilimi har yanzu ba mu san ko mai ilimi ba mu a nijar domin dibi muke yare shine ilimi don haka jahilci da yamma mu katutu yana cikin ɗaya daga cikin wa'annan dalilan sannan daga cikin manya-manyan dalilan da suka kawo matsaloli a cikin sauran ƙasashe na musulmai tare da cewa su ne suke yawan musulmai a cikin ƙasashensu shine kasancewar kowace ƙasa tana da wasu hukunce-hukuncenta da dokokinta wanda ta tsara suka saba ma ƙur'ani da hadisan manzala sallam kuma su ne suke gidan 'yan ƙasa gaba ɗaya su ake biyar da su ana bin su sama ga yadda ake bin alkur'ani ba a saba masu ba a taka su aka saba masu ko aka taka su suna yin dalilin janyo bubbutai da hayaniya da karaniya da tasha da cika baki da jijiyoyin wuya saba ma wayannan dokokin wanda wannan dokokin wasu 'yan adam ne suka masu kashi da fitsari suka yi zaune suka tsara su sannan kuma sai aka cilasta kowa sai ya bi su biyarsu kuma dore ba wai shawara ba ce ake nemi dole ka bi to wannan ɗaya ne daga cikin matsaloli wanda suka yi dalilin ulguto burgunan matsala a cikin ƙasashe na musulunci a duniya wanda kasancewar su ƙasashen musulmi ne gaba ɗaya ko mahi yawa amma ba su yarda ba musulunci ya ja su abinda suke gani kawai wasu tsare-tsare nasu su ne suke hishe su haka wannan tsare-tsaren kuma kullum dan adam ne watakila wanda ya tsara jiya yau babu shi ya mutu saboda haka yau na yau suna da bukatar wani sabon tsari wannan yana daga cikin manya-manya wato ababen da suka kawo wannan fitintunu har ma ya zama wannan dokoki da ake tsarawa ana cilasta kowa ya bi wanda ma bai bi su ba sunan shi dan ta'adda sunan shi mai taurin kai sunan shi dan tawaye sunan shi kaza sunan shi kaza sunaye kala-kala wanda shata ya bada da 'yan amshi sun amsa gaba ɗaya musulmi sun yarda kuma da haka wasu suka shiga gaba suka ce haka mu kuma musulmi gaba ɗaya mu da kanmu muka kama muka ce eh haka ne dan ta'adda ne mugu ne dan matsala ne dan tsanani ne dan waye don da biyu ba to wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da suka sabbaba kawo hayaniya da matsala daga cikin manya-manyan waɗannan ababen ku sani cewa akwai kasancewar mu a cikin ƙasar mu ta Nijar har yanzu matsayin bayi miki wanda ake mallaka wanda kuma yace an sami yanci ya zo ya faɗa mamu yancin yadda yake har yanzu bayi miki yan burwan wasa miki za a iya haihuwa mamu matsala wasu za su zo su yi naƙudan matsala daga wata ƙasa sannan su zo su duka cikin ƙasar mu su haihu ta sannan kuma su koma suna cewa in kuna son maganin matsalan nan kaza da kaza sata mu dokoki da haka dai har yanzu matsayin bayi muke kaskantattu kuma dole mun riga mun miƙa wuya kowa ya riga sani ta'addancin da ke takwai cikin Nijar wanda ake cewa ta'addanci ne jama'ar Boko Haram wadda ake cewa ita ke tara ta'addanci da waye kowa yana da hankali da mu da jagororinmu da kowa da kowa kowa ya tsaya tunani Boko Haram an san inda ta faru an san inda aka haihota kuma an san waɗanda suka haihota mi ke gare su lokacin da tana farko da aka je gidajensu daga sanda sai wuka ake samarwa amma yanzu don makamman da ake halba ana kashe mamu sojoji masu daraja cikin ƙasa ana kashe mamu mutanenmu 'yan uwanmu magajiyanmu wa'annan makamman da ake halbawa wai ƙasar nijar ba ta bincika ba ta gano ko ƙira ina ce makamman nan wallahi ta bincika ta san ko ƙirar ina ce wa'annan makamman amma dai ƙarshe da aka gano zuru-zuru aka yi saboda ba ta faɗuwa mai ƙarfi ya saki tusu abin sai nishi da ƙunnai ba ta haɗuwa kowa riga ya san wasan da ake nan ana yi kenan idan haka nan ne ya kamata kuma har kullum mu tsaya haka nan kidahumai ya kamata har kullum mu tsaya haka nan kaskantattu wulakantattu to in mun zaɓi mu tsaya haka nan mahi karamci idan mun zaɓi mu tsaya haka nan mun miƙa waya duka a ɗaure amma kuma kar mu yi wasa da addinin mu kan mu dawo kuma mu zama tsokaye na ƙarshe bayan mu mun wulakanta duniyar mu ta kaskanta kaskanci na ƙarshe sannan kuma mu dawo addinin mu za mu dora mu kafa angulu addinin mu za mu dora zabta shi za mu lalata gaba ɗaya ya kamata mu shiga taitayin mu mu san halin da muke ciki ƴan uwa musulmi akwai wasu bayanai muhimmai zan faɗe su kamin in ƙare duk da lokaci ya ya ɗan yi haƙuri bayani na farko shine duk wanda yake karɓa sunan dipite a nan cikin maraɗi saƙo ne daga malamai kuma ba la- malaman izala ba ko na ɗariƙa malamai gaba ɗaya na maraɗi da na izala da na ɗariƙa da kowane malami da ka sani sun ba su saƙon cewa dokoki guda ashirin da ɗaya ga sunan tare da ni waɗanda aka tsara kwanan nan bisa kan alƙur'ani wanda aka tsara bisa kan motive na yadda za a ɗora karatun ƙur'ani da gyare-gyare na hudubobi da wa'azoji gidajen radiyo da sauransu wannan dokokin malamai sun ce ba su yi amanna da su ba ba su yadda ba kuma haka dukkanin musulmin nijar da sunansu su ma wanda suke kal- suke karɓa sunan musulmi babu musulmi wanda zai yarda da ya kyauta wa ita domin nan ba matsala ba ce ta izala ko ta ɗariƙa matsala ce ta gaba ɗayan addinin musuluncin ana son a mai kafar abu wannan dokokin ayoyin dokoki ne guda ashirin da ɗaya aka tsara ga sunan wurin abinci an tsara su za a shigar da su majalisar dokoki a atanin wannan mai zuwa za a tattauna bayan kwansaye islamik wannan an bijiro mai da su ya ce sun saba ma musulunci bai yarda ba sai islamic wanda kauna ta yarda da shi an bijiro da su sun ce sun saba ma musulunci ba su yarda ba amma a haka za a je da su a majalisar dokoki a tattauna idan majority sun yarda an gama zartarwa za a yi kenan yanzu mu nijar ba zancen allah yarda ba ne ko kai ya yarda muke ba zancen alkur'ani ba ko hadisi muke wannan an jima da wuce nan wurin a zancen kawai majority ta yarda ne ake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaushe mutane suna cikin zama tankiyar bala'i ta kusa kwancewa zakaran fitina a cikin kasar nijar ya kusa yin ƙiƙiriƙi saura kaɗan wutar bala'i ta ƙone nijar gaba ɗaya idan ya zama da bamu tashi tsaye ba gaba ɗaya mu Nijar kasa ce ta demokarasi alƙur'ani cikin shi nake da kawai ayar da ta ce la ikraha fid din cikin ƙur'ani ne cewa addinin musulunci babu cilastawa cikin shi wannan kadai ya isa ya tabbatar ma da gwanintan musulunci da tsarin shi ba cilastawa in kana so ka zo a yi da kai in baka so ka tai kai duniyancinka ka bar masu isi wa tilasta ce sai ka bi to kuma ƙarshen wannan wato artikulolin da aka tsara a ƙarshen su ake godiya ga tarayyar turai da ta zuba kuɗi domin a yi aiwatar da wannan abu a ƙarshen sa ana godiya da jinjina ga tarayyar turai domin ita ta zuba dukiyarta ta tallafa domin a zartar da wannan ita tasa to ya kamata wato jagororinmu da muke yi muku addu'o'i kullum bisa mimbarori da cikin masallata abin da yasa muke muku addu'o'i na alkhairi da na gamawa lahiya muke ma kasan mu addu'a ta ta zauna lahiya saboda mun san musulmi ne mahiyanci mahiyanci musulmi ne shi yasa ake addu'a zaman lahiyan ta zaman lahiyan musulunci wannan addinin na musulunci ba addini bane wanda ya kai matakin a zuwa ɗora kwamfaran shi wai matsayin shi ɗaya da addinin yan bori a tsora kwamfari matsayin shi ɗaya da addinin kiristanci yaushe kai kana wai waɗanda suke zaunawa su ci tuwo shi sha shayi su yi wannan tsare-tsaren wai ba musulmi ba ne uwayensu ba musulmi ba ne ba musulmi aka haihe su ba malakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون صلهم أيكم بذلك زعيم don haka wannan saƙo ne ga duk wani wanda ya san wani dubiti ko wani wani rabi in ma baya cikin maraɗi ya buga mai waya ya ce idan ya sa hannu cikin zartar da wa'annan dokokin ya ci amanar Allah ya ci amanar annabin Allah ya ci amanar musulmin maraɗu da musulmin Nijar baki ɗaya malamai kaf ba su yadda ba tabbatar maka da cewa malamai sun yi zama gaba ɗaya sun tabbatar da ba su yarda ba nan don haka kai a matsayinka na wakilin al'umma in fartin ka yarda kai sai ka yarda ko da kowa bai yarda ba tur da kai idan ka aikata haka ba za mu gushe ba muna yin addu'o'i na bala'i da na kata'i ga dukkanin mutumin da zai taɓa addinin duk wanda yake son ya rugurguza tsarin addini ko kuma ya jagoranci addini shi zai ce a yi ko ka a yi a maishayin shi na jahili wanda bai san komai ba cikin addini shi zai sha addini yadda yake so wallahi tallahi za mu yi ta addu'o'i yo da addinin musulunci a murkushe ya ce taɓarɓare muna da rai mai amfanin rayuwa tamu ba gwamma a halbe mu ba mu mutu gaba ɗaya daga baya ku kawo duk abin da za ku kawo na shirme da shimakuwa ba mai amfanin rayuwa kana da rai kana ji kana gani Allah ka duniya ka an lalata ma ita babu wannan zancen amma dan addinin naka da yi saura na musulunci kuma yanzu a biyo shi ma a lalata mana duniya a lalata mana lahira to ni dan Nijar na zama ni kenan me na zama in yi zama na musuluncin ma ba za a bar ni in yi ba ina demokaracin da ake faɗi ka faltalla demokarasi me ake ne da demokarasin ki dan demokarasi ka ta zama ta baki ba ta da ma'ana dan haka demokarasi ta ba da dama tunda ita aka himmi biyayya sama ga Allah to ta ba da damar cewa kowa ya addini shi saboda haka a shafa ma addinai lahiya makarantun allo da makarantun islamiyya wadda da gwamnati ta ce ta ɗauki nauyin sa ko ta masu tsari ko ta samu su doka ko ta yi waye a takaice wato sakon da ke da kwai shine wannan cewa duk wanda ya san wani cikin tafitoci ya faɗa mai wanda yake cikin gari ya same shi ya faɗa mai wanda kuma ya riga ya tafi ya kira shi ya faɗa mai sakon al'umma musulmi baki ɗaya musulmi ta yarda da wannan sako na gaba shine akwai babbar kungiyar nan ta addinin musulunci kitabu wa sunna da take gabatar da wa'azi rana irin ta yau insha Allah ta'ala a cikin garin nan suna da buƙatar ku tarbi bakin ku na musulunci ku sa hannu ku kama a wajen dafa ma wato bakin ku wajen daukar bakuntarsu Allah ta'ala ya taimake mu baki da ya samu dace tsaye da sallah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
sau a gyara sau a daidaita a ita da lutara su a gyara sau a cika sau Allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nan eh, 'yan agaji suna tunatar da 'yan uwa mata cewa su ɗora ɗan jinkiri kaɗan har maza su wuce saboda da an tashi kai tsaye suna wucewa ana cakuɗayya da maza sannan ana tunatar da mata cewa a kullum in an ƙare sallar juma'a su ɗora ɗan jinkiri yan minti biyu ka- zuwa uku haka amma za su ƙare wucewan baki ɗaya sannan akwai sanarwa ta muhadara da za a gabatar da ita a masallacin aisha radiyallahu anha kenan a wannan lahadi mai zuwa da izinin allah a akwai muhadara wadda aka saba gabatar da ita duk ƙarshen wata wadda an gayyato malamai akwai aminu tasawa akwai malam ismail da ƙwab su ne za su zo su gabatar da wannan muhadara akan abin da ya kamata musulmi ya riƙe bayan wucewan azumi cikin addinin shi da kuma tabbatuwa akan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai sanarwa ta tafsiri wanda muke gabatar da shi a nan masallacin sahaba a kowace juma'a insha Allah ta'ala a yau za a ci gaba da wannan karatu na tafsiri dama an tsira ne saboda azumi kuma insha Allah ta'ala za a ci gaba da wannan karatu na tafsiri insha Allah ta'ala a yau da ma karatun tafsiri na markaz wanda ake gabatar da shi da kuma karatun hadisi wanda ake gabatar da shi a nan masallaci na kofar gidan Alhaji Butus Anya insha Allah ta'ala duka za a ci gaba da wayannan karatuttuka sannan akwai jaddada sanarwa ta wato ba da taimako domin gudanar da wannan wa'azi gagarumi na wanda aka gayyato wato jihohi na Nijar baki daya da wasu ma daga ketare nan don haka yan agaji su shiga cikin jama'a su karbi wannan taimako insha Allah ta'ala Allah ya karba kuma Allah samu dace baki daya sannan
sun suke ba barkan mu Allah ka Allah ka Allah ka bitan masha Allah ina tambaya ka cikin tayi mai eh haka ne ba insha Allah Allah ya ba insha Allah Allah saka wani a